الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na gode wa Allah maɗauki da ya sari haɗuwar mu a wannan yammaci yammacin litinin bakwai ga watan jumada al'ula a shekara ta 1440 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine 14 ga watan daya a shekara ta 2019 na lissafin miladiya za mu tashi a darasi na 79 a karatun littafin fadlul islam tare da sharhinsa za mu tashi inda yake cewa wa ta'ifatun minan nasi yufassiruna al-ilaha bil khaliqir raziqi har yanzu a farkon babi na uku muke wanda yake magana akan bayanin ma'anar al-islam wato babu tafsiril islam me ake nufi da shi kansa al-islam cikin abin da yake mana bayani ya mana magana akan shahadatu an la ilaha illallah ne ma'anarta da ma'anar shahada cewa ta kunshi abubuwa guda uku al-i'tiqadu wal qawlu wal i'lam sannan ya fara magana ya kafa hujja akan hakan da faɗin Allah maduki shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist sannan shi la ilaha illahu to bayan ya fassara wannan to nan a cikin abin da ya shafi fassarar ilah al-ilahu wato al-ma'bud shine ya shiga mai da martani bayan ya kawo kaulin ahlul kalam ko in ce dukkan waɗanda suka karkace daga kan hanya ta tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai yadda suke fassara kalmar ilahi ya saba da hakikanin yadda abin yake to shine fara maganar mun dan karanta mun dan dawo baya ne kadan zamu sake daga inda ya fara wa ta'ifatun minan nasi yufassiruna al-ilaha bil khaliqi ar-raziqi na'am bismillah هذا التفسير نعم طوائف طوائف كيف إنه نعم
وجماعة كثيرة من الفرق يفسرون الألوهية بالربوبية. نعم. وهذا باطل لأن معنى الإله المعبود كما قال جل وعلا في سورة الأعراف في قراءة ابن عباس مثلا ويذرك وآلهتك يعني وعبادتك.
نعم. طيب معلم من شرحه معلم صالح آل الشيخ حفظه الله yana cewa wa ta'ifatun minan nasi wani yanki na mutane yufassiruna al-ilaha suna fassara ilah la ilaha illa Allah wannan al-ilah suna fassara shi bil khaliqi ar-raziqi cewa abinda ake nufi da shi shine mahalicci kuma mai arzutawa yace wa hadha tafsiru للألوهية بالربوبية ita wannan ai fassara amfani da rububiyya ne wajen ba da ma'anar uluhiyya mana fassara uluhiyya ne a ba ta ma'anar rububiyya an gane? yawwa yace wa huwa batilu wannan fassara kuma ba daidai bace ta kauce wa hanya yace kama alaihi tawa'ifu fi hadhihi al-ummati kamar yadda kungiyoyi da yawa a cikin wannan al'umma suke kai ma'ana mene waccan fassarar abewa uluhiyya ma'anar rububiyya kungiyoyi daban-daban a wannan al'umma min arbabil firaqi na ma'abuta arbab nan jam'in rabbu ana nufin ashabu yawwa ba iyayen gida ba yana nufin ma'abuta kamar da ake cewa rabbu dari ko ma'abucin gida mai gida to nan arbabul firaqi ma'abuta kungiyoyi da suka rarraba a cikin musulunci jami'an yace kal mu'tazilati wal asha'irati wal maturidiyati wal rafidati wa jama'atin kathira min al firaqi da dai jama'a da yawa kungiyoyi da yawa dukkaninsu yufassiruna al uluhiyyata bir rububiyya in sun tashi bayanin me ake nufi da al uluhiyya lafazin al'ilahu to sukan ba shi ma'anar rububiya mun karanta wannan dama nan ne muka tsaya a to bayan ya ce wa haza batilu li'anna ma'anar ilahi al-ma'budu domin abin da ake nufi da ilah shine abin bauta yawwa har mun yi maganar asalinsa daga menene fi'al ne bi ma'ana ne a wazanin larabci ilah an sa shi a wazanin fi'al to fi'al yana zuwa bi ma'ana fa'il yana zuwa kuma bi ma'ana maf'ul to anan bi ma'ana me yake maf'ul yawwa dan haka fi'al ilah ma'anarsa maf'ul ay ma'bud haka ilahun ne bi ma'ana ma'bud ba ilahun ne bi ma'ana fa'il ba kamar yadda su ahlul kalami suke so a ce su suna sa shi ne a babin ilah bi ma'ana fa'il sai yasa suka ce masa khaliqun raziqun fa'ilu saboda sun tura shi akan wannan wazanin duk da dai ba larabcin ne ya tura su ba harka su ta ilmul kalami ce ta tura su mun yi magana a cikin ra'ayoyin waɗannan ƙungiyoyi a makon da ya gabata na ambata mana cewa musamman ash'ariyya musamman kuma ba za ka ce mutu akhiruna su kaɗai ba in ka ce mutaakhirun su kadai ma'ana waɗanda suka zo malaman baya-baya in ka duba can bayan za ka samu su ma manyan wasu a haka suke duk da cewa suna da saɓani na kawo mana maganar al-baghdadi na na nakalto ta a cikin littafin usuluddin nasa shafi na 123 ga abin da yake cewa yace waqtalafa ashabuna fi ma'anar ilahi jama'ar mu yana nufin ‘yan mazhabar ash'ariya sun yi saɓani fi ma'anar ilahi a ma'anar mai ake nufi da al'ilah ya ce faminhum man ƙala a cikinsu akwai wanda ya ce innahu mushtaqqun min al-ilahiyyati kun ga me da shi zuwa ga ilahiyyar amma me ya bashi ma'ana sai ce wannan lafazi na al-ilah an ciro shi ne daga al'ilahiyya shi ne al'ilah wahiya to ga yadda ya fassara al'ilahiyya ya ce wahiya ƙuduratuhu alaktira'i al'ayani shi ne ikonsa a kan ƙirƙirar abubuwa shi ne al'ayan abubuwan bayyananu da ake gani halittar sammai da ƙasa mutum aljan bishiyoyi ruwa teku da sauransu mai iko akan haka shi ake ce mai ilahi ma'anarsa kenan in ji su an fahimci abin sai ce wa huwa ikhtiyaru abul hasan al-ash'ari wannan shine zabin abul hasan al-ash'ari to kako in ana zancen ash'ariya aka ce wannan ra'ayin shine na abul hasan al-ash'ari to ai ka iya cewa in ka ce asha'ira ra'ayinsu kenan ba kai laifi ba duk da cewa a cikin wasu littafan wasu daga cikinsu sun bayyana saɓanin haka wasu kuma sun faɗi wannan ɗin sun karfafe shi kamar arrazi muhammad ibn umar arrazi fakhruddin arrazi mashhuri dai da muka yi magana a kansa har kafa hujja yayi ga wannan ra'ayin cewa abinda ake nufi da shi shine wanda yake da iko akan halittar abubuwa shine ake nufi da ilahi to yanzu duk wanda ka tambaya shin in an ce la ilaha illallah shi yasa cikin littafin kafin mu zo kan wannan a cikin littafin ash'ariya daga baya suka bayyana abin da ake nufi da al'ilahu shine al-mustaghni an kulli shay'in والمفتقر إليه ما سواه المستغني من كل شيء wanda yake ya wadatu daga kowane abu wal muftaqiru ilaihi kullu ma siwahu kuma duk abinda wanda ba shi ba muftaqirun ilaihi mabukaci ne zuwa gare shi suka ce wannan shi ake nufi da ilahi to amma idan ka duba maganganun malamai tun daga malamin larabci har zuwa malaman shari'a in dai za ka bi musamman maganganun malaman tafsiri a cikin malaman tafsirin ma ina gaya maka kowa a cikin kunan ya je nemi tafsirin tsabari ya je karanto abinda al'imamu tsabari ya ambata dangane da ma'anar uluhiyya don shi ma yana cikin wanda suka rarraba wannan magana tauhidi zai faɗa maka rububiyya ya kuma faɗi lafazin uluhiyya haka ba sabon abu bane ba maganar su ibnu taymiya ne suka zo da wannan lafazi rububiyya uluhiyya asma'i wa sifat a tun al-imam at-tabari akwai wannan lafazi kuma a cikin tafsiri ba a wani wuri ba yau to wannan magana dalilin da ya sa a sha'ira suka tafi zuwa gare ta meye harkar ilmul kalam tun da suka yi aure da sufanci suka auri juna ya haifar da abin da ya shafi ta'azimul ashkhasi ko taqdisul ashkhasi aka zurfafa a cikinsa to wannan sai ba da ƙofar rashin mai da hankali da damuwa akan tauhidi da rashin yi wa mutane tsawa akan shirka shi sa a wurinsu tunda abinda ake nufi da uluhiyya kawai shine rububiyya shi sa zaka ga alittafansu kullun zancen shine hanyar da zaka zama mumini ita ce ka san akwai Allah isbatu wujudillahi shine farko shine ƙarshe in suka tashi zancen awwalu wajibin alal mukallaf ai na sha gaya mana me suke cewa shine sai su ce me ashakku ko ko annazaru ko alqasdu ila an-nazari maimakon su ce awwalu wajibin alal mukallafi shine me ibadatullahi wahdahu shine farkon wajibi ibadatullahi wahdahu ko ka ce i'tiqadu uluhiyatillah ko ka ce ma'rifatu haqqillahi alladhi huwa ibadatuhu wahdahu in ka kira shi ma'rifa in ka kira shi fi'ilin ainihin bautar duk abu ɗaya ne malamai sun yi ta'abiri daban-daban akan wannan amma suna su abubuwa uku ne ko kokonto ko bincike ko niyyar bincike wani shine awwal wajib maganar mai ahlari tashihu imanihi magana ce mai kyau maganar a gyara imani to amma in abin da yake nufi da a gyara imani shine shi ma a san isbatu wujudillahi irin wancan to kuskure ne in kuma abin da yake nufi tasihun imani shine a san yadda za a bauta wa Allah to wannan daidai ne an fahimci me me wannan to wannan shine to shi yasa zaka ji suna cewa in dai ka ce la ilaha illallah to ko me ka aikata ba za ka zama kafiri ba sai idan ka ƙudurci akwai wani ubangiji ba Allah ba kun ga ko wannan matsala ce wannan abin shi ba su ƙofar su ce za ka iya sujada ga kowa ko ka sa goshi a ƙasa za su ce ai in dai baka yadda wannan da kai masa sujadar ilahi bane abun bauta bane ubangiji bane to shikenan baka kafirta ba mutum ya sa dutse a gabansa ya yi sujada sai su ce ai ba komai muddin dai ya yarda cewa dutse ne amma in dai ya yarda cewa ubangiji ne to a lokacin ya kafirta to kako in ka ɗauki me dalilin da ya sa wannan saboda sun ɗauki uluhiyar ita ce rububiyya don haka mutum ba zai kafirta ba sai ya yarda akwai wani rabbu kun yarda da wannan ma'ana in ko kun fahimci wannan zancen yawwa to idan ku ka fahimci wannan to matsala ce sosai a tauhidin uluhiyya ko a tauhidi gaba daya a ce mutum ya dauki ma'anar tauhidi shine wannan kaga kenan wannan zai bude wa mutum kofar duk abin da ya ga dama ya bauta masa sai ce ai ba haka yake nufi ba shi yasa wannan abun sun samu wani abu an samu aure harkar ilmul kalam da falsafa suka haɗu da shi'a suka haɗu da tasawufi shikenan aka samu irin waɗannan abu shi yasa zaka ji duk wani zancen da yake faɗin sabanin wannan sai ga ana ganin sa kamar shine bako wani ba dama Khomeini a rubuce-rubucensa yake faɗi cewa ko dutse mutum ya yi wa sujada dutse in dai kai masa sujada in baka ƙudurci cewa dutsen nan Allah ba ne to shi kenan ba shirka kai ba kana nan a tauhidi shi yasa za ka ga bayan mutuwarsa yanzu shi kabarinsa duk wanda je a cikin masu ziyara irin masu aƙida irin tasa har goshi ake sa ƙasa ana gaishe sai a ce ai wannan gaisuwa ce kun fahimci sharrin waɗannan abubuwan dalilin wannan rikicin da ba a damuwa da shi sauran abubuwa duk na uluhiyya shine an ɗauki cewa in baka ce na Allah bane to komai kai kana nan a tauhidi kaga kenan ashe babu wanda zai kafirta kun gane hatsarin wannan abu to Allah kuma ɗauki a cikin alkur'ani ayoyi da yawa ya bayyana mana bambanci tsakanin uluhiyya da rububiyya yanzu misali a faɗin Allah maɗaukaki a suratu yusuf ƙarshenta wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun me ka fahimta a wannan aya وما يؤمن أكثرهم بالله ما في يوانسو باسا إيماني دا الله إلا وهم مشركون سيفا تيسنا شركة تنزقا شأن هدو قال لفظ إيماني قال لفظ شركة ko wane ne ya yi shirkar mai imani da Allah cewa shi ne mahalicci ko tunda duk qur'ani Allah madauki ya gaya mana wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah ko a wani wurin al-aziz ko ko ba haka bane ayoyi suna nan ma da yawa dai qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah ka tambaye su da ƙasa da abin da ke cikinta liman nawaye in kuntum ta'lamun in kun kasance masu ilimi sayaquluna Allah ne ke ga mana in ka tambaye su za su ce lillahi ta'ala ce yanzu wanda in ka tambaye shi waye halicci sama zai ce maka Allah waye halicce ka zai ce Allah waye bishiyoyi da ruwa da aljanu da komai zai ce Allah yayi imani da Allah shine mahalicci ko bai imani da Allah shine mahalicci ba dai imani da shi to amma kuma duk da haka Allah ya ce wa hum illa wa hum mushrikun sifa ce suna shirka gashi mai yadda da Allah shine mahalicci amma kuma Allah ya kira shi mushriki a cikin alkur'ani duk inda ka ga mushrikai da suwa ake masu bautar gumakan nan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yadda da imanin su da cewa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi yaquluna la da sai ta shikenan tunda kun yarda Allah shine mahalicci ashe kun san akwai Allah tunda kun san akwai Allah kuma kun san shine alqadiru ala ikhtira'il a'yani wa huwa alladhi khalaqaha shikenan antum mu'minuna to dan me yasa ya yake su kun hango wannan zance ko ku hango ba me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki badar da su waye mutanen makka me laifin su me suka yi bautar lata da uzza din nan don haka ashe laifin nasu bautar wani Allah ne a aikace ba wai ƙudurta cewa da lata da uzza su ne suka halicci sama da ƙasa ba kun hango inda masu wannan ilmul kalamin suka kuskuren fahimtar tauhidi da sun yadda cewa ko mutum ya yadda da Allah shine mahalicci in bai bauta masa bai bauta wa wani yana nan yayi shirka to da anan an fahimci tauhidi amma tun da suka ɗora mutane akan wannan to shi yasa za ga suna nesanta mutane cewa ai shirka ba hanya ka take ba na ji wani daga cikin su yana cewa an tambaye shi wai menene mutum zai yi ya zama ya aikata shirka sai ce an dai kana da la ilaha illallah shikenan ba kai ba shirka har abada hanyar ta daban hanyar ka daban kaga wannan ruɗa mutane ne ruɗa mutane kuma rashin ɗora mutane akan fahimtar qur'ani da fahimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kyauta mana kun dai fahimci me ake nufi sannan Allah madaukaki a cikin alqur'ani ya mana shi ma wannan rabewar ya rarrabe ya kafa hujja da rububiyya dan ya kira mutane zuwa ga su yi me su uluhiyya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله منه أندادا وأنتم تعلمون يا كراتي يا أيها الناس kun ga bai ce ayyuhal ladina amanu gaba daya ya kira su saboda a lokacin waɗannan da ake magana a kansu ba su zama muminai ba kun gane wannan zancen domin waɗanda ake magana a kansu ba muminai ba ne ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ku bauta wa ubangijin wannan shine awwal abin da aka neme shi yasa malamai suke cewa awwal umarni a cikin qur'ani shine ibadatullahi shine wannan ka karanto daga fatiha abin da ke cikin ta dama qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini kamar da manzon Allah sai ya faɗa mana ko alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan duka sana'i ne da bawa yake wa ubangiji daga ihdinas siratal mustaqim kuma addu'a ce siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin to sai me bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهت هم المهتدون هم المفلحون سنة ألا ملكيته هنك لهر يزوي إن الذين ومن الناس كي من يقول آمنا بالله ننسي مجانا أكان منافقين ya kawo siffofin munafikai in an ce ku yi imani su ce kar ku yi ifsadi a bayan ƙasa su ce su masu gyara ne ya zo magana a ce ku yi imani kamar da mutane suka yi imani su ce dan me za su yi imani kamar da wawaye suka yi har inda yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu to a nan wurin shine umarni na farko umarni na farko kun ga na me yake nan a bautawa Allah ba wai a san akwai Allah ba wai a san shine mahalicci ba to da ya faɗi wannan sai ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum kun ga ya kafa musu hujja da me rabbakum ubangijinku ashe sun san waye ubangijinsu mahalicci Allah allazi khalaqakum wallazina min qablikum wanda ya halicce ku kuma ya halicci waɗanda suka zo gabaninku la'allakum tattaqun ko kwa samu tsoron Allah ya siffanta musu ubangijin nan allazi ja'ala lakumul arda firasha shine sanya muku ƙasa shimfiɗa was sama'a bina'an sama kuma a matsayin gini aka lullube ku ta sama aha wa anzala minas sama'i ma'an daga saman ya zubo da ruwa fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya fitar muku da ƴaƴan itace da za su zama abinci gare ku sai ce fala don haka wannan fa'un ma'anarta kenan ma'ana fa bi sababi ma sabaqa in aqaltumuhu in kun hankalci abin da yake ya gabata dinnan la taj'alu lillahi andada kar ku sanya wa Allah madaukaki andadan kishiyoyi wa antum ta'lamun ai wa antum ta'lamuna annahu huwal khaliqur raziq alhali kun san cewa shine mahalicci shine mai arzutawa dan me za ku zo ku bautawa wasu wanda ba su halitta ba ashe kenan in ka san rububiyya to wajibinka kai me kai uluhiyya yanzu kun fahimci abin ashe wajibi ne wannan raba tauhidi zuwa rububiyya uluhiyya muqtada kalamillah ba maganar ra'ayin ibn taymiya ko wani bane daban a'a magana ce maganar Allah in dai ka fahimce ta to abin take magana akai kenan domin dai nan kowa ya fahimta babu mai sabawa duk malamai a duniya cewa masu bautar lata da uzza mai hukuncin su hmm? mumine ne ko mushrikai saboda me saboda sun bautawa lata da usa Allah ya kira su mushrikai ko bai kira su ba ya kira su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su ko bai yake su ba ya yake su to in ka dauki fassarar asha'ira cewa ma'anar ilahi shine alqadiru ala ikhtira'il a'yani mushrikan nan da aka kira mushrikai sun yadda da cewa Allah shine alqadiru ala ikhtira'il a'yani ko ba su yadda ba sun yadda in dai ma'anar ilahi shine kawai a yadda da cewa Allah shine ya halicci duniya mu yadda da mahalicci akwai shi in wannan shine uluhiyya to shikenan babu bukatar a yaƙe su kamar ba ku gane ba an fahimta sosai to tun da ku Allah ya umarci a yaƙe su ya kira su mushrikai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su to ashe kenan ba su cika tauhidin da ake so ba ashe kenan yadda da cewa Allah shine mahalicci bai isa ya sa mutum ya zama mumini ba an fahimta yanzu da mutum zai zo ya ce na zo musulunta sai ce to ka ce la ilaha illallah la ilaha amma kafin a bayyana a gaya masa ya faɗa sai a ce to ma'anar la ilaha illallah fa shine kaza da kaza da kaza sai ce to shi ya yadda Allah shi ya sama ya ƙasa ya ruwa shi ya yi halicce shi amma kuma cewa ba za a bauta wa kowa ba sai shi gaskiya shi bai yadda da wannan ba ya kamata a bashi ya girmama manyansa ya girmama malamansa sai a ce to gaskiya baka fahimci musulunci ba domin wasu irinka sun yi irin wannan a baya sun yadda da Allah ne mahalicci sun yadda da shi ne mai arzutawa shi ne mai gudanar da sama da ƙasa shi ke ba da komai da komai amma ba a karɓi wannan abin daga wurinsu ba har ya ƙasso aka yi kun fahimci wani abin don haka ashe kenan mutum ba zai zama musulmi ba sai ya yadda da waɗannan abubuwan rububiyya ta angiza shi zuwa ga uluhiyya in wannan abin duk da malamai suna ambata mana cewa lafazin uluhiyya da lafazin rububiyya zai iya ɗaukar ma'anar idaftaraka ijtama'a wa idajtama'a iftaraka malam zai gaya mana wannan zamu zo kansa amma duk da haka in aka faɗe su tare wuri guda ɗin ko suka zo a ayar da take nuna haka to sai a ce eh nan wurin Allah yana magana akan kaza ne ma'ana wa ma yu'minu aktharuhum billahi ay bi rububiyyatillahi bi annahu huwal khaliqu illa wa hum mushrikuna bihi fi ibadatihi kuma Abdullah ibn Abbas ya fassara wannan a cikin tafsirin Tabari kamar da ya ruwaito da riwaya ingantacciya cewa mafi yawan su ba za su yadda da cewa Allah shine mahalicci shine mai gudanarwa ba sai face ka same su yushrikuna ma'ahu ayya abuduna ghayrahu ma'ahu wannan ya zo a tafsirin tsabari daga bakin abdullahi dan abbas ashe kenan wannan fahimtar ita ce fahimtar musulunci ta asali ba baƙuwar abu bai wanda ya fassara uluhiyya da cewa ita ce yadda da allah ne mahalicci kadai a ce ma'ana la ilaha ma'ana la razika la khaliqa wa la razika to wannan shi ya zo da sabon abu an gane abin insha Allah to mu koma mu cikin to sai ke cewa ko da kafin ma mu koma littafi akwai wata ayar za ta ƙara taimakawa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya gaya wa mutanensa yake cewa afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin ba kwa ganin abin da kuke bautawa ku da iyayenku da daddu iyayenku tam na baya da iyaye da kakanni kuke bautawa abin da kuke bautawa din nan sai ce fa innahum waɗannan abin da kuke bautawa aduwulli abokan gaba ne gare ni makiya ne gare ni bana son su illa rabbal alamin sai mahalicin da ya halicci sammai da ƙasa wannan shi ne zan bautawa a cikin abubuwan da kuke bauta a ce wannan ya nuna suna bautawa Allah suna kuma bautawa abubuwan bautarsu kun gane saboda istisna'in nan wani iri ne muttasil ne ba mun kafe ba ne shi yasa ya zama illa rabba bai ce illa rabbul alamin da ya ce illa rabbul alamin da sai ya zama cewa lakin a'budu rabbal alamin wannan ya nuna mana kamar yadda kuma dama kun sani mushrikai da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna bautawa Allah ne suna bautawa kuma gumakansu ba suna talbiya ba suna zuwa ɗakin Ka'aba suna aikin haji suna zagayawa suna tsawafi amma fa su suna yi tsirara ne kuma suna labbaik Allahumma labbaik kun ji wa suke waye labba- wa suke wa talbiya Allah suna cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik sai su ce illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka to kun ji inda matsalar ta taso sun ce labbaika amsawarka ya Allah amsawarka ga mu mun amsa maka mun zo ɗakinka sai kuma su ce la sharika lak to yanzu dan Allah wanda ma zai ce la sharika lak ai ya kusa da tauhidi sosai to amma tunda ya istifna sai ce illa sharikan amma dai akwai wani dan sharikin haka dai wani abokin tarayyar huwa laka naka ne tamlikuhu kai ka mallake shi wa ma malaka da abin da ya mallaka kaga yanzu dai an wa Allah kishiya ko ba a masa ba sannan ya tabbata mushrikai a maka kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matansu suna wankan haila matansu suna wankan haila suna sadaka suna ba da taimako shi yasa kun ga sanin wannan abubuwan da ake yi shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga kogon Hira lokacin da aka yi masa wahayi Khadija ta kafa hujja da ayyukan alheri da yake na sadaka da sadar da zumunci da kula da zumunci da taimakawa marayu taimakawa mutane akan duk me yin wannan Allah ba zai wulakanta shi a lokacin ai bata san saƙon ba ashe wannan sanannen abu ne a al'adar su waɗannan mutane cewa waɗannan abubuwan alheri ne Allah yana son su wannan Allah wannan dai da ya halicci sammai da ƙasa wanda ba lata ba ba uzza ba ashe kenan suna bautawa Allah suna bautawa lata da uzza dalilin zaman su mushrikai kenan da sun daina bautar lata da uzza bayan su da cewa Allah ne mahalicci mai gudanarwa da komai sannan suka hada kuma suka bauta wa Allah din shi kadai to da shikenan tauhidi ya samu da ba a yaƙe su amma kin bauta wa Allah shi kadai su hada shi da wasu suna bauta musu shine ya jawo Allah madauki umarni a yaƙe su ba a karbi imanin nan nasu wa ma yu'minu aktsaruhum bai zama ya musu amfani ba saboda me illa wa hum mushriku Allah ta kun gane wannan mahallin to mu je yace wa hadha batilun li'anna ma'ana al-ilahi al-ma'bud kama qala jalla wa ala fi surati al-a'raf kama da Allah madauki fadi surati al-a'raf fi qira'ati ibn fi qira'ati ibn mas'ud ibn abbas مثلا قراءة عبد الله بن عباس ديتي ويذرك وآلهتك أتذر موسى وقومه هو يفسدون في الأرض هو wa ya zaraka kuma su barka wa alihataka cikin dai ayar akwai wannan wa ya zaraka ai su ya barka ya zaru ma'ana ya turuku wa ya turukuka ko wa alihataka haka suke gawa fir'auna su wa alihati fir'auna abubuwan da fir'auna da mutanensa suke bautawa yanzu zaka bar annabi Musa da mutanensa suna barna a bayan kasa suna kaza suna kaza kuma su barka ba su bauta wa iya abubuwan da kuke bautawa ba to shine ibnu abbas a ƙira'arsa ya ce ya'ani wa ibadataka wa yadharaka wa alihataka ai wa ibadataka su barka da bautarka da kake yi ba abubuwan bauta ba ma'ana saboda a wannan ƙira'ar ta zo da wannan wa yadharaka wa ila wa alihataka bi ma'ana wa ilahataka wai wa ibadataka an fahimci wannan gurin akwai ƙira'ar ibnu abbas haka ba ta cikin qur'ani da muka haddace amma ƙira'a ce wace iri ƙira'a ce tafsiriya za ku ji ana cewa ƙira'a tafsiriya ko yawa ƙira'a ce da yayi dan ya nuna ma'anar wata kalma a cikin alkur'ani ba wai yana nufin haka aka saukar ba yana nufin ƙira'a ce ta bayanin ma'anar ilahataka bi ma'ana ibadataka an gane wannan gurin ashe kenan ma'anar ilahiya menene ba rububiyya bane ibada ake nufi sannan sai yake cewa wa zakartu lakum qawla ru'bata fi rajzihi al-ma'ruf wani daga cikin mawaka ru'ba a cikin waƙarsa yana faɗin cewa lillahi darrul ghaniyati al-muddahi sabbahna wastarja'na min ta'alluhi lillahi darru ana nufin kamar kace madalla abin alheri ni'im darrul ghaniyat alghaniyat ana nufin mata kyawawa waɗanda ba sa buƙatar ado su ne alghaniyat ma'ana saboda kyawunsu ba sa buƙatar sai sun yi ado shi ne ma'anar daga abin nan wadatuwa daga yin ado shi yasa ake ce musu ghaniyat ba masu kiɗa ake nufi ba yawwa alghaniyatul muddahi almuddahi ana nufin almamduhati waɗanda suke abin yabo ma'ana masu kyau da suke abin yabo wannan daga lafazin almamduhu bilha ma'ana ha babba ma'anarsu ɗaya da almamduhu da ha ƙarami wannan shi ma a larabci mamdu daga madaha madaha duk ma'anarsu ɗaya to wannan almuddahi ai almamduhati abinda ake nufi waɗanda aka yaba musu waɗanda suka cancanci yabo lillahi darul ghaniyatil muddahi sabbahna sun yi tasbihi sun ce subhanallah wastarja'na sun yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un min ta'alluhi saboda tsananin ibada ta da suka gani inji shi ru'uba ru'uba ne yake cewa yana sallah yana sallah yana ta ibada saboda tsananin iya sallarsa da dagewarsa a bauta ga Allah har mata masu kyau suka abin ya ba su sha'awa har suna subhanallah suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda me min ajli ta'alluhi saboda ta'abbudinsa don haka ta'alluhi ana nufin mene ta'abbudi wannan kalma ce dai ta larabci da aka fi hujja da ita a nan don nuna ma'anar ta'alluhi ka duba tafsirin tsabari ya kawo wannan baiti din yana cikin wanda suka fara kafa hujja da wannan baiti da shi da shi da azzajjaj a cikin ma'anil qur'an a wannan wuri din na wajen ma'anar bayanin ma'anar ta'alluhi ko yanzu ka duba tafsirin tsabari farkon tafsirin tsabari inda yake bayanin ma'anar lafazin Allah lafazin Allah ya yi dogon bayani lafazin Allah ko mushtaqqun ne ko ba mushtaq ba wasu sun ce ba mushtaqi ba ne haka yake jamidi ne me ma'anar mushtaqi an ciro shi ne daga wata kalmar ta larabci ko kuwa wasu don tsoron a ce yaya sunan Allah zai samo daga wani abu daban sai sai a'a jamidi ne haka Allah yake sunansa Allah na'am wannan baya hana a larabce a faɗi cewa an samo shi daga kalmar kaza ba Allah aka samu ba a lafazin Allahu asalinsa daga al'ilahu ne Allahu ma'anarsa al'ilahul ma'abudu abin bauta da ake bauta masa to wajen bayanin wannan shine malam tsabari ya kawo ma'anoni da yawa har da baitoci to a ciki ya ambaci wannan baitin shi ma malam daga nan ne ya ɗauko wannan ma'ana amma an gane ma'anar baitin yau ina yaba yace madalla da mata kyawawa abun yabo da kyansu saboda tsananin bauta ta harka ce ta mutanen da shi ne ke faɗin wannan kamar abin alfahari sun ga kyawun ibadarsa har suna subhanallahi suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk kuma da cewa su din kyawawa ne san waƙoƙin laraba ba sa rabuwa da irin waɗannan kalmomin bal yana daga cikin madkhal na waƙoƙi da yawa a gun larabawa in za a yi wake sukan fara da abin da ake ce ma al-ghazal ko wanda suka karanta adabi a cikin ku sun san wannan an ce ghazal shine dan wani abu ne ban mace mutum ya tuna matarsa da can su kana zamanin su imru al-qais suna suna tuna ruwa ne da giya kafin zuwan musulunci tun kana karanta adabi duk zaka ji waɗannan kuma duk za a saka haddace su sai ka yi hakuri to amma kuma idan kana so ka fahimci larabci yadda yake to sai ka koma wani ai kamar yanzu ne zaka ji in ana zancen fahimtar larabci a Hausa hakika sai a dauko maganar maguzawa ko ba haka bane zaka ji wani wurin akwai a bukatar a dan tsaftace shi saboda akwai shirka shirka ko akwai wani abu marar kyau amma wani abun kuma zaka ji in kana so ka koyi Hausa gangariya to su din sun fi mutanen zamanin yanzu fahimtar Hausa ta hakika to kamar haka ne abun larabawa in kana so ka mafi larabci to akwai bukatar ka koma a shi'iril jahili da an nasirul jahili yawa maganganu shi'iran wa nasaran da aka samu daga mutanen jahiliya shine zai koya maka larabci shi yasa yanzu kaga masu koyan larabci a wani kuskure da yawa wasu suke yi musulmi mu wajibi mu ɗauka koyan larabci a wurin mu wasila ce ta koyon addinin musulunci kuma haka bane to yanzu sai kaga mutum yana digiri a arabiya sai kaga ba ruwansa da harka addini ko shi ai ba islamic studies yake ba ruwansa da shi sai ga abubuwan shirme ma da rashin kama kai duk yana yi sai a ce kuma malamin larabci ne saboda wannan abin da ake nuna musu cewa ku fa language ne dame ku zaka za su damu da su shiga literature kamar yanzu ne mai english literature zai koma macbeth ta karanto abubuwan su na dacen da sauransu wani abun ya dace wani abun bai dace ba a irin society da suke rayuwa a cikinsa a wancan zamani ita ce sakafa shine wayewa shine kuma language da yake yaduwa don haka yanzu in kana so ka koyi turanci sai ka koyi literature to haka nan a larabci sai ka koyi literature literature ne shi ake ce ma adabi to adabin larabci sai an koya maka waƙoƙin jahiliya a ciki kuma akwai yaban giya akwai yaban mata akwai zancen tsira duk akwai waɗannan abubuwa to wani sai ya ɗauka wannan abun shi kansa goal ne ba means ne to goal ba kun fahimci me nake nufi yauwa sai ya zama maimakon ya fahimci cewa koyon larabcin wasila ce kar ya tasirantu da abin da yake karanta yanzu mutum ya karanta Macbeth da sauransu da me da waɗannan abubuwan su na baya dai na literature larabci turanci ai ba zai zo ya ɗauko man al'adar turawa dole sai ya yi ta yanzu ba an fahimci abin da ke nufi yawa haka yanzu dan mutum yana so ya koyi hausa ba zai ce shi kenan shi sai ya koma ba ma guje ba kamar da aka samu wasu malaman hausa a zamanin mu abun takaici sun koma matsafa sakamakon karanta hausa Allah sauke ku kale wannan to sai yake cewa ya'ani min ibadati nan me yake fassarawa ta'alluhi yake fassarawa ce ya'ani yana nufin min ta'abbud min ibadati yawa sai ce fatta'alluhu don haka ya ƴan uwa musulmi asalin lafazin at-ta'alluhu daga alaha ya alahu ilahatan haka asalin kalmar take al-arabu yace larabawa la ta'rifu minha illa annahu abada wannan lafazin a gumba larabe duk inda zaka je ka juyo shi ma'anarsa abada bautawa bauta babu inda zaka samu an fassara maka aliha ko alaha ya alahu ilahatan a ce maka ya babu shi a larabci don haka faɗin cewa al'udratu al-ikhtiraqi ko al-ikhtira'i al-a'yani wannan kuskure Allah sa ana gane to sai ce qala hatta inna ba'dahu yace har ma wasu daga cikin su suna cewa qala suna cewa al-hamzatu fi aliha asluha wawun asluha wawun asalinta wawun ce wa hiya walaha daga kalmar walaha ne sai aka mai da wawun ɗin ta koma hamza asalin walaha kuma shi ne mai shi ma abada ne li'annahu abada mutawallihan domin yana bauta ne da tsananin soyayya domin asalin kalmar alwalahu malam khalil ibn ahmad al-farahidi shugaban masu ilimin larabci ko kun ji ana zancen larabci aka ce khalil ibn ahmad aka ce sibawai kuma shikenan ko ya ce zance ya tsaya iya to khalil yana cewa abinda ake nufi da alwalahu shine zahabul aqli min fuqdani habibin habiban me so ya rubuta wannan alwalahu in an ce alwalahu abinda ake nufi da shi shine zahabul aqli min fuqdani habibin habiban a fasara ko a kun gane hankali ya tafi tafiyar hankali yayin da wani masoyi ya rasa masoyinsa saboda tsananin soyayya sai har hankali ya tafi to ne shine alwalahu an fahimci abin don haka shi yasa a takaice suke cewa ma'anar alwalahu shiddatu almahabbati to wanda ake bauta masa li shiddati almahabbati lahu wa li shiddati alkhudu'i lahu shine ilahi wanda ake bauta masa saboda tsananin sansa saboda tsananin kaskan da kai a gare shi to shine ake cewa shine almabudu shine abun bauta duk mai bautawa abun bautarsa zaka ga yana bauta masa ne da tsananin kaskan da kai da kuma tsananin soyayya ko ka taɓa samun mai bauta ma abin da baya so kuma jin yake nufi duk mai bauta ma wani abu zaka ga zai iya kashe kansa zai iya miƙa rayuwarsa akan abin da yake bauta haka ne ko ba haka ba masu bautar gumaka kana taɓa gunkin nan me zai faru sai rikici ko kaza mutum yake bauta kana taɓa ta zai iya kashe ka saboda aqidarsa shi tsananin son wannan abun yana kansa shi yasa kaga dole ya zama a bauta ma abu a zahiri a zuciya kuma babu to wannan abun dan adam zaka iya samun mutum yana nuna maka soyayya a cikin zahiri ba a batininsa babu zai maka biyayya ya faɗi meye ya sunkuya ya durkusa ya komai amma a zuciya baya son ka ana samu ana samu wannan ko ba a samu amma a musulunci tunda hukunci ana yin sa ne dangane da zahiri ai baka da yadda za a yi ka iya sanin mutum yana so ko baya so an fahimci wannan Allah ne kawai ya san waye mai san sa to don haka dai asalin ma'anar alwalahu shine mene zahabul aqli min fuqdani habibin habiba to sai ce wal mahabbatu a yawa sai ce li'annahu abada mutawallihan ya bauta ne yana mai tsananin soyayya mutayyaman attatayyumu shi ma suna ne na almahabba mun taɓa zancen anan ko a wani darasin ne mataki ne na ƙauna na soyayya da ake kiransa attatayyumu ma'anar tatayyum shine atta'abbudu tsananin soyayyar da ya ta hauhawa ya ta hauhawa kana san abu kana san abu har ka kai ga kana bauta masa ba mun taɓa tambihi akan wannan ba muna zancen abinda wasu suke a zamani yanzu wajen soyayya su ko wani yana son budurwa tsananin soyayya ya kai shi har ya rika rubuta masa kalmomin da bai ko Allah bai gaya wannan kalmar ba wajen risina ya ce komai take so zai mata in ya rasa ta zai iya kashe kansa ko waye zai kashe kansa saboda Allah da yawa mutane wallahi suna faɗin kalmomi dangane da lafazin soyayyan nan amma ba sa hararen hatsarin da ke cikinsa malam ibn qayyim ya yi sharhin wannan abin da yawa cikin littafin sa wannan ya sunu menene na raudatul muhibbi da ya zo maganar me ma'anar mahabba matakan mahabba me ake nufi da mahabba da matakinta matakin kaza da kaza da kaza da kaza har ya kai shi ga wannan tatayyum ba tayammum ba karka ce tayammum tayammum tayammama kenan tatayyum ta'un guda biyu tatayyum shine ta'abbud kaga mutumin da zai iya sunkuyawa yayin sujada ga wanda yake so ana yin ko ba a yi a wasu addinan ana yi to wasu musulmi ma sun fara na taɓa ku labarin wani ko ba anan bane a wani darasin ne wani saurayi ya tafi wata ƙasa musulmi balarabi ya je wata ƙasa yana zuwa yana barnarsa ya dawo gida yana da masoyiyarsa suna barna tare yana dawowa ya fita ya bata a ɗaki a hotel ya tafi shawaginsa ya dawo saboda wai tsananin soyayya ya same ta ta yi ado tana jiransa yana buɗe ƙofa ya shigo sai mata sujada a haka Allah ya karɓi ransa bai tashi ba wani malami yana wa'azi yake faɗin wannan labari a gunsa na ji yace a wurin aka hakaito yana sa goshinsa a ƙasa bai tashi ba yana bautawa saboda tsananin soyayya ya kai shi ga tattayyumi yana bautawa masoyiya za ku yanzu masu kallon fina-finan indiya mutum saboda tsan soyayya ya tsaga hannunsa jini ya fito ya tsotse ko ya bata ta tsotsa ko makaman irin waɗannan abubuwan dabbanci da iri-iri za a gani suna yi to idan soyayya ta kai matuƙa tana kaiwa ga bauta duk waɗanda suke bautawa wanda ba Allah ba su masu bautar shehu ne dinnan da meye da meye duk ba irin wani soyayya ce zaka ta kai ga wannan maimakon aiwa Allah to sai kaga an wuce a ce Allah ake so kuma amma an koma an zama Allah to kaga wanne za wanne ne Allah a ciki Allah ya sauke to dai duk waɗannan abubuwa suna cikin abin da ke karkatar da mutane sai ce wa hiya ولها لأنه أبدا متولها متي... متيما يوه من الوله دق لفظ الوله shine shiddatul mahabba yace wal mahabbati shi yasa yi atafin mahabba din akan wala saboda ma'anar su ɗaya amma alwala ashaddu min almahabbati to sai ce wa huwa shiddatul mahabbati mun gani ya fasara ce tsananin soyayya to sai ce fali dalika dawaranuha lughatan wa shar'an duk me yasa wai mallan ya shiga wannan zancen ne abin da yake so shine zancen nan da muka yi a farko cewa ma'anar ilahi kuskure ne a fassara shi da cewa alkhaliqu arraziqu me ma'anar ilahi da gaske shine alma'budu abun bauta shikenan ka rike wannan ka fahimta ka gane sai ce lidalika da waranu hada ka jujjuya wannan kalma ta al'ilah lugatan wa shar'an ko a lugar larabci ko a shar'ance ya dullu ala butlani qawli ahli al-firqi jami'an yana nuna barna da kuskuren wannan ra'ayi na kungiyoyin firqoki kungiyoyin addinin nan waɗanda suka karkace daga hanya waɗanda suke fassara ilahiyya da me da rububiyya wa man nahana da wanda ya karkata zuwa ra'ayinsu min al-mufassirin daga cikin malaman tafsiri mimman fassara al-uluhiyyata bir-rububiyyati na daga cikin waɗanda suka fassara uluhiyya suka bata ma'anar rububiyya kan kana karanta littafan tafsiri ɗaliban ilimi masu tafsiri da sauransu a rika kula da waɗannan abubuwa akwai littafan tafsiri da yawa sun fada irin wannan kurakuran ta bangaren ko asma'i wa sifat ko a wannan babi wannan babin daƙiƙ jiddan na ce daƙiƙ ma'ana babi ne wanda yake yana buƙatar karatu sosai kafin ka fahimce shi mutane da yawa da littafan tafsiri da yawa sun fada cikin kuskure a wannan babin idan baka lura ba za ka iya fadawa bambance rububiyya da uluhiyya dinnan wajibi ne shine kamar da na ambata mana muqtada kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma rayuwar larabawa ka zauna ka karanta rayuwar larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin su mulhidai ne ko ba mulhidai bane me ma'anar mulhidai da Allah na san duk kun sani mun yi magana anan ba sau ɗaya ba in an ce mulhidi waɗanda ake kira a zamanin yanzu mulhidai su ne atheist waɗanda ba su yarda da akwai Allah ba don Allah yanzu an tambaye ka larabawan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su Abu Jahlin su Abu Lahabin sun su mulhidai ne ba su yadda da akwai Allah ba ne me sababin kafircin su sun yadda akwai Allah kuma Allah ma shine mahalicci wala in sa'altahum mun san waɗannan ayoyi ko ba haka bane sun san shine mahalicci mai ruwa mai saukar da komai mai gudanar da duniya amma me laifin su sun bautawa lata da uzza maimakon su bautawa Allah latan nan da uzzan nan ba su ba wai gumaka ne kawai dan sunan su dan ice da aka sassako saboda yayi kyau sai a sa masa suna lata a'a sunan mutum ne fa latan ai ban manta wannan ba lata sunan mutum ne uzza sunan wata mata ne masu da'a ma waliyai ne salihai ne a tarihin baya sun rayu mutanen kirki ne saboda sun yi bauta mutanen kirki ne sai waɗannan mutanen laraba suka ce bari su yi mutum mutuminsu don su riƙa tuna su haka aka yi zamanin annabi nuhu su waddun waddun wa suwa'an wa yaghutha wa yaquqa wa nasra duk sunan mutane ne ba sunan gumaka ba gumaka ne aka ba su sunan mutane salihan bayi wa masu bautar Allah da suka mutu shedan ya ba wa mutane wannan shawara da aka ɗauke ta ita ce har yau ɗin babu wanda ya je sassaƙo wani ice saboda girman icen tsadarsa ko da na gwal ne a ce saboda wannan ya zo ya ce masa mahalicci ai ba taɓa yin wannan an fahimci wannan da haka abin da yake harare a cikin bautar da yake yi wannan bawan Allah mai suna lata waccan baiwar Allah mai suna uzza da haka duk wani gunki da kaga an bauta ko kabarin wani yanzu an girmama shi ana bauta masa ai saboda mai kabarin ne ake zuwa kabarin ba ginin ba kun fahimci wannan ma'anar don haka kar ka ɗauki wannan fassara ta cewa sai ka yadda da wani shine mahalicci sannan za a yi kafirci a'a duk wanda ko da ya yadda Allah ne mahalicci amma kuma ya ɗauki haƙƙin bauta sallah zakka da azumi da yanka da irin waɗannan abubuwa ya bai wanda ba Allah ba to an samu shirka sai dai ya bambanta shirkar iri iri ce akwai babba akwai karama akwai mai fidda mutum daga musulunci akwai wanda ba ta fidda mutum daga musulunci wannan kuma a wajen abin da ya shafi a bambancewa saboda hukunci akan mutane wajibi shi ma a san shi Allah ta an fahimci abinda inda darasin ya dosa sai ce ولذلك كان من أعظم ما أحدثه الإمام محمد بن عبد الوهاب في العلم yana daga cikin manyan abubuwan da Malam Muhammad bin Abdulwahab ya zo da shi ya farar da shi wanda mutane da yawa ba su fahimce shi ba a bangaren ilimi annahu cewa sahahal fahma li ma'anil ilah ya gyara wa mutane fahimtar me ake nufi da ilahi ba wai ahdathahu awwalan wa akhiran ba min sabaqahu ghayruhu da abin da ya karanto duk daga littafan su ibnu taymiya ne su ibnu qayyim zaka sun riga shi amma abin da ya a zamanin sa abun ya lalace shine ya dawo da mutane kan fahimta ta daidai abin da malami ke nufi kenan ba ana nufin kafin shi babu wani ba ai ba abin burgewa bane a ce wani shi ya fara kirkiro kaza kuma ba a san shi ba lalle ya zama cewa akwai magabata da suka riga to kuma akwai magabata da suka riga shi ai mun na sha ba mu labarin anan lokacin zamanin shi wannan bawan Allah malam Muhammad bin Abdulhab akwai kabarin Zaid ibn al-Khattab dan uwan Umar ibn al-Khattab khalifa da kabarinsa a nan wajen Dir'iyya a Riyadh nan iriyar a saudi arabia ta yanzu inda ake ce riyadh headquarters a kusa da wurin akwai wannan kabari mutane suna zuwa suna roƙon ruwa suna roƙon arziki suna roƙon lafiya a ce me saboda ai kabarin sahabi ne sahabi ko waliyin Allah ne farko da ya fara so ya hana su sai da ya rika zuwa wurin suna cewa ya zaidu shi kuma yana cewa ya Allah ba fara hanawar yayi ba sai da ya fara nuna musu abin da ya kamata mutum yayi Allahumma kaza Allah in yazo ya tsaya sai ce Allahumma kaza Allahumma kaza sai suka fara farga cewa ashe fa ba daidai bane ana kiran wani wanda ba Allah ba wasu suka ce to a dama ai kun san ba Allah din bane anan to amma shi ma sani dan me zai zo hana mu ai tabarruki ake ai tawassuli ne sai a canza ma'anar roƙon wani abu wanda ba Allah ba ka ce ya wane ka ba mu ruwa ya wane ka ba mu arziki in ba Allah ba ne to wannan shirka ne amma yanzu mutum yayi aka yi masa ba sai ai tawassuli ake ai tawassuli ko shine ka roƙi Allah ka ce dan albarkar wani wannan shine ake ce ma tawassuli an fahimci abin to waɗannan abubuwan suna cikin kyawawan ayyukan wannan bawan Allah Malam Muhammad bin Abdul والفرق والفرق بين الألوهية والربوبية ده بيان بمبنش تكان ألوهية ده ربوبية وأثار كلام السلف كون غني سي زابرو ده يحرزقو ده يفتو ده مغنغنين هو أبنا مغنغنين مغباتا في هذه المسألة wannan shi yasa mutane suka koma baya sai aga ashe ba shi ya fara ba ga magabata can sun yi irin wannan wa kalamul ulama fi anna al ilaha ghairu rabbi da kuma maganganun malamai akan cewa ilahu daban rabbu daban wa annan rabba kuma cewa lafazin rabbu yutlaqu wa yuradu bihi as-sayyidu al-mutasarrifu lafazin rabbu ana amfani da shi ana nufin shugaba ana nufin al-mutasarrifu mai gudanarwa hmm? shi yasa za ku ga a wasu addinan suna kiran malamansu rabb rabbai my master asalin kalmar agun yahudawa kaga tana da alaka da rabbu da rabbai amma ma'anan mai suke nufi sayyid shugaba kamar maula shi ma na faɗin ya maulaya ya shugabana duk wannan ana nufi tare da cewa maula shi ma na cikin sunayen Allah kuma in aka ce rabbu shi ma Allah ake nufi ma'ana rabbu samawati ba wani ban da shi shi yasa malamai suka ce lafazin rabbu ku gane wannan yayin ana amfani da shi da idafa ana nufin wanda ba Allah ba a ce rabbud dari ubangijin wannan gida to ba ubangiji sai ka ce ma'abucin wannan gida mai gidan nan yawwa ka fita yanzu zaka dauta kalminka rabbu hadhal hidha ba matsala bane an fada mai wannan ma'ana ana nufin sahibu an gane amma in aka ce rabbus samawati kai ma ka san ba kai bane ko yawwa to kuma sanan ana so a bambance har yanzu sai a cire idafar sai a sa alifun da lam in aka ce ar-rabbu to kuma wannan ma ba mai dauka sai Allah shi kadai an fahimci wannan abu to dan haka ashe kenan rububiyya ita kadai in an fahimce ta tana ilzamin mutum ne ya fahimci uluhiyya ba ita ce ma'anar ilahiyya ba in an faɗi ilahu to shi kaɗai abin da ake nufi abin bauta in an faɗi rabbu kuwa zai iya ɗaukar wannan zai iya ɗaukar wancan don haka sai dai a fassara shi da wannan Allah sa an fahimta to mu tsaya anan wasu ila marratan halin rububiyyatu ghairu al-uluhiyya mutlaqan zamu zo kan wannan abu da na ambata mana idza iftaraqa ijtama idza ijtama iftaraqa anan zai ambata mana wannan lafazin darasi na tamanin kenan za mu tashi ko? muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana fahimta Allah ya tabbatar da mu a tauhidi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk